الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين بياني أشكال كتاب المختصر نسر الإمام مسلم تعليم الحافظ زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري yau muna 24 ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 24 ga watan daya shekara ta 2024 miladiya da annabi isa alaihi salatu wassalam muna nan da cikin kitabu az-zaka littafin da ke bayani game da hadisan da aka samu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ke bayani game da zakka wanda yake ita ce rukuni na uku daga cikin arkanun al-islam bayan kalimatu tawhid shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai iqamu as-salat sayar da sallah da صلاة العشاء ba da zakka ga wanda sharadin zakka suka tabbata suka kammala tare da shi a ƙarshen da gaba da wannan labari na shirin ƙarshen wannan littafi da haɗe arin nafaka wanda ya kwadatar game da ciyarwa fi sabilin lahi cewa duk wanda ya ciyar a hanyar allah to allah madaukakin sarki zai mayar mashi da mafi alkhairin abin da ya ciyar sannan cewa allah yana cewa ya ga ɗan adam ka ciyar ta hanyar alkhairi kun fi ka alaika ni ma sai in ciyar da kai amma an faktun min shayin fa huwa ya kuli ko duk abin da kwace da shi komi ne ne komi yawan shi komi kankan da shi to Allah shi ke mayar muku da mafi alkhairi akan wannan sannan yadullahi mal'a la yuriduha shay'un al-laila wan nahar sahahul laili wan nahar za mu tashi babi na 20 da zai karkashin wannan littafi babun at-targhib fi sadaqati qabla an la yujada man yaqbaluha wannan babi zai bayanin yin gaugawa da ayyuka na alkhairi idan mutum yana da dama aikata aikin alkhairi yi amfani da wannan damar tun gabanin ta kuciya idan wadata ke gare ka ba ka da tabbacin cewa wadatar nan za ta tabbata idan lahiya ke gare ka ba ka da tabbacin cewa za ta abin haka ne almubadara ila da khairat yin gaugawa ya zuwa aikata ayyuka da sai tun gabanin wannan damar ta kuci sauraka daidai da saraka din nan da kwai lokacin da za ka zo ka nemi ma wanda za ka ba sadakar ba za ka samu ba ana ganin yaran maula sun yawa ko da masu ba da uzuri na gaskiya da na ƙarya da wani ka abin nan ka gamsu da uzurin shi ka ɗauka ka ba shi wani ma ka gane makaryaci ne ka hana shi za a zo wani lokaci nan gaba wanda kai za ka dinga bi kana lallashin wanda za a amshi sadaka a wajenka amma ba za ka samu ba عن حارثة بن وهب بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول wannan sahabi harisa ibn wahab da Allah ta tabbata gare shi ya ji manzo Allah ta tabbata cewa qala yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tasaddaqu yace ya ku jama'ar musulmai ku sadaka umarni mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ki al'amru lil wujub ku sadaka wa yushiku ko da yake wannan sadakar abinda zai biyo na nan baya na nuna cewa ba sadaka ba ce ta wajibi ba a sadaka ce ta tatawuri wa yushiku rajul yamshi bi sadaqati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce nan gaba wani lokaci zai zo mutum yamshi bi sadaqati zai dauki dukiyar shi wanda yake da niyyar sadaka da ita ya danga tahiya ko ya qulu lil ladhi fa ya ƙulu allazi utiyaha sai ya je ya ba wani yana da niyyar ya ba wani wannan sadaka sai shi wannan wanda ake da niyyar a ba sadaka sai ce launi ita na biha bil amsi kabiltuwa ce da a ce dai jiya jiya ka zo mu da wannan sadaka da na karbe ta amma ya ba da bukata game da ita mutum ne za a ma sadaka amma ya ce bai da bukata fa amma al'ana fala hajja da libiya amma yanzu ba da bukata ko ma da sadakarka fala ya ji man ya fala ka zai dinga zagaye yana yawo yana nemo wanda za yi ba sadaka ba zai samu wanda zai gado wannan sadaka ba shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musafai umarni sai amfani da dama yanzu tun gabanin wannan lokaci yanzu inda yanzu ana samun masu karɓar sadaka to su bada daga mabukata masu karɓar ta wanda wanda ya rayu har ya kai wannan lokaci zai samu kanshi a lokacin da sai ya yi neman wanda zai ba sadaka kuma kashi ba zai samu ba ana bi wa radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqihul abd manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kasa za ta yi amai wannan tasbihi ne ko ko isti'ara amai ga mutum aka sani ko dabba ko wanda ke cin abinci to in ya ci abinci sai ya amaye abincin to kasa ta khuriju ma fi batniha za ta fitar da abin da ke cikin cikin da kamar yadda mutum ke amaye abincin cikin shi afla zakabiha za ta fitar da taska ai kunuzi batniha za ta fitar da taskoki arziki dukan arziki ya tare shi cikin kasa yake yawa to rana abin da manzo Allah ta muke ba labarin wani lokaci zai zo nan gaba wanda kasa za ta fitar da duk arzikin da ke cikinta kabidiha afla da kabidiha wajen kaibudin nan sai aka kebanci anta afla da kabidiha asalin afla jam'u falazmi shi kuma falazmi ne shi ma jam'u ne na filza filzatu abinda ake kira da filza yanki na anta sai yankanta an tamma musamman ta rakumi za a dinga yanka ta yanka mai tsawo na to rabin nan wannan in ana magana ne ga abu wanda yake mai rai ko yawwa abu wanda yake mai rai yake mashi maganar anta ana an kebanci anta da ambato saboda daga cikin abin da ke cikin cikin abin nan dabba ba abin da ya fi daɗi yayin abin nan soyuwa mutane kamar ni kama anta yawwa to za ta fitar da abin da ke cikin cikinta shine abin nan da aka ce anta nan za a ya ce amsala ustuwanin amsalal ustuwanin min azabi wal fidda za ta fitar da abin da ke cikin abin nan nata cikin za ta dinga amaye abula ga kabidiha idan ta amaye za su yi da girma amsala al'ustuwa kamar ginshikai al'ustuwa na jango maza na'am abin na ana nufin sariya ko amut amut shine ginshiki wanda ake nan kamar wanda inda daki ke da abin nan dole sai an samu ginshikai wanda za su laba shi ko ko masallaci ko ko wani babban wuri wanda za a yi wanda za a abin nan in aka bar shi haka nan ba yi ginshikai ba to rihin yana iya sai ya faɗo nan za ta fitar da wato takkar da ke cikin cikinta da girma girman kamar girman ginshiki a ɗauki ginshiki na masallaci ko na wuri wanda ke abin da aka gaba ƙaramin girma ke gare shi ba ko to minan za ginshikan nan na zinariya ne walfidda da azurfa za ta yi da su da girma kamar zinariya kamar azur na zinariya da azurfa kamar ginshikai na masallaci ko ko na wani ɗaki wanda yake mai girma faya jibul ƙa'il faya ƙulu lokacin da ƙasa ta fitar da wannan taskoki na zinariya da azurfa saboda ba abin da ya kai zinariya da azurfa wato daraja a cikin taskokin da ke cikin ƙasa ya kaga ba ya magana bakin karhe ba ko ko abin nan sauran nawoka na na arziki ba da aka kebanci azurfa da zinariya kamar da can wajen abin da aka kebanci wato anta a lokacin fayaji ulka'ir fa yaqulu fi hadha qatant mutum zai zo daga cikin wanda suka yi aikin safan Allah saboda mi saboda samun dukiya wanda ke duke ga ta yanzu a banza wanda ba mai bukatar ta zai dinga nadama zai ce fi haza qatal dan in samu wannan na kashe wanda na kashe waya jihul qati'u fa yaqulu fi haza qata'u rahmi wanda ya yanke zumunta idan ya ga wannan lokaci zai dinga nadama yace a cikin wannan ne na yanke zumunta ta wajen kokarin tara kuɗi ko a zo ya taimaka ya tsara da zumunta ya kiya saboda ruwa yana ganin cewa kila in ya sa kudin shi wajen tsara zumunta za su kare ya abin nan to zai yi nadama ya ce ga su yanzu ga banza har na yanke zumunta ta saboda su waya ji usanin farawo zai zo waya kulu fi haza qati'at yadi ya ce kash wajen neman wannan aka yanke mana hannu kuma ya doro na hu wannan an kawo misali duk wani wanda ya aikata aikin sabon Allah saboda ya tara dukiya da lokacin da ya ga wato kasa ta fitar da duki abin da ke cikin ta na sassoki na arziki zai da dama ta ce ina ma a ce bai aikata wannan ba ashe a yayi abin nan yayi asara ثم يدعونه ولا يأخذون منه شيئا ثم يدعونه shi wannan wanda ke aikata irin waɗannan wanda suka aikata aikin zaben Allah saboda su tara kuɗi a wannan lokacin za a kira shi shi wancan mai wanda wanda ke kisa za a kira shi za a kira wannan shi kan shi wanda ke kwarin tsarin tara kuɗi saboda tsarin wanda ya yanke zumunta za a kira barawo wanda ke bin dare yana hana idanun shi bacci ya je ya sata yana sando yana abin da yana boyewa za a kira shi ta yi da'unahu a ce zo ka amsa ya zo ka amsa fala ya kullu na ne wuciya bai da bukata saboda an shimfida wadata a wannan lokaci ba a karɓar komi daga cikinta wannan yana nuna karshen abin da wadata za ta abin nan tunda mutane sun raja'a ba ruwansa ga addini dukiyar nan kada ita ce addini a wajensu dukiya ita ce abin ta isa abin dinar ko walmi wal kamisa ta isa wanta kasa haka nan manzan Allah salatu ce wanda yake bautar da kwai kaga masu bautar kudi abin dinar wanda shi dai dukiya kudi kawai mirara wannan na abin nan koko na tufafi koko duk wani nau'in abin nan إذا أعطي ربيع وإذا لم يعطى لم يرضى idan ya samu abin da yake suna dukiya shi kenan mutane sun samu lahiya sai a yi zaman lahiya idan kawai bai samu ba to shi kenan ba zaman lahiya tare da shi zala zala sun ce ta isa wani takasa ya tabi wai za shi ka falan to kasha manzo Allah ya mashi muguwa addu'a yace daidai da kai in ya ta in ya taka kada Allah ya dibe mashi ita tunda ya zama bawan kudi eh ina za ka neman kudi daga ina kake na dawo daga neman kudi eh ba ruwan shi da addini ko ne ko mutunci ko abin eh in ka ta badala shi to ba akan abin nan ba to sai ya sai ya wulakanci mutum saboda shi kudin ne kawai gaban shi to irin waɗannan yan wannan lokaci ya sai su yi nadama su abin nan babun as-sadaqatu 'ala az-zawji wal walad wannan babin zai bayani akan yin sadaka akan mace da ɗa ya halitta mutum ya yi sadaka ga matar shi ko ko mace da ya sadaka ga mijinta wal walad ko uwa da ya sadaka ga ɗa ko ko mahaifi ya sadaka ga ɗa da niyyar sadaka an zainaba imra'ati abdullahi daga zainab ibn mata abdullahi bin mas'ud da an ce abdullahi ba kawo sunan uba ba istilahin malaman hadisi yana ne abdullahi ibn mas'ud ko akbar al-abadila daga cikin abdullahi abdullahi abdullahi sahabbai shine mafi girma duk sauran wato yara ne gare shi radiyallahu anhu ko dan shi ya ba da ba a mara zaba ne daga cikin abadila ko yawwa ba ya daga cikin wancan abadila da guda hudu irin sa abdullahi ibn umar abdullahi ibn amr ibn al-as irin sa abdullahi ibn irin abbas irin su abdullahi bin zubair ko wannan su ne al'abadi da al'arba wannan duk kasa suke gare shi da an ce abdullahi aka yi itirake shi ba kawo ibnu kaza ba ana da abdullahi ibn ibn mas'ud ibn ummi abd radiyallahu anha anhuma yadda Allah tabbata gare ta ita Zainab da mijinta Abdullahi ibn Mas'ud qalat tace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce tasaddaqna ya ma'asharan nisa kamar yancan da yace tasaddaqu ko tasaddaqna yace ku yi sadaka ya jama'ar mata walau min qulli kunna koda da abun kawo ko duk inda mace take ba a da abun kawa أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ita mace ya kawaci duk inda take tana da abin kawaci ya ce in koran da abin da za ku sadaka ko da da abin da kuke ado da shi ku gebe wani daga ciki sai ku yi sadaka da shi qalat wa raja'tu ila abdullahi yace sai na koma gida wajen abdullahi bin mas'ud mijinta fa qultu innaka rajulun shafiqu zati yadi ta ce abdullahi hakika kai mutum ne wanda yake ba ka da wadata kun hannunka mai sauki ne ba ka da wadata ba ka da hannu da shuni saboda ka mabukaci ne kai to ina rasulullah sallallahu alaihi wasallam kad amara na bi sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya umarce mu da mu yi sadaka fatihi fas'al yanzu ka je ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa in kana zalika yujzi wa anni wa illa darawtuha ila ghayri idan idan na baku da kai da danka sadaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni mu yi ni ta wata ta an karbe ta ko da gare ku ne nayi sai in ba je ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai ma da kai ai abin nan amfanin da za ka samu idan aka kasance kai ne ne mawa ko za ka amfana da tunda abin zai amfane ka yanzu kai ya kamata ka je ka tambayi manzo Allah ina da dai niyyar sadaka manzo Allah ya yi umarni kuma na yi niyyar sadaka za ni amma kasancewar sadaka nan in kai na ba za ka amfana ta ce ga shawara je ka tambayi manzo Allah sun ya halitta baka ko ko bai halitta ba bayan kana zalika yajzi wa anni yujin zai koyar kamata a za a ko na ra'ayi ba a da ta mazamma ya hannun da za ha? ha? kama fata ya samaka ya ji zibu anni idan ya kasance haka yana yana wadatarwa gari ne wa illa ga rasuwa idan ne in ba ka nan ba sai in ba wani wanda ba ku ba wannan sadaka dawa da ka'ida kamata ya mace zama a ji za a yi ji ya ji za a yi na ha? kowa haka ne ya samu shi ko? kala ne abdullah zai na taje sai abdullahi ya ce bal iti ya ce ya ce a tun da ke ce za a gina sadaka ke je ki tambaye shi yana jin nauyi ya je tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah ce a to kaga ai da nauyi ko yawwa amma in da kace za ta sadaka in ta je da kanta ta tambaya aka ba ta amsa sai da zo ta bashi abin nan labari da aiwatar da amsa da kuma aka ba ta qalat fantalat tace sai na tayi fa zamra'atun min al-ansari ibadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ga wata mata daga cikin matan madina a kowane manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hajati hajatu abin da ya kawo ni wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya kawo ta bukata mun sai ta zama guda da ita ma wannan tambayar ta su irin tawa qalat wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kad ulqiyat alaihi mahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an jefa mashi kwarjini mutum ne wanda ke mai kwarjini wanda in ka gan shi zai ga zai ka ji tsoro eh, saboda haiba yana da haiba yana da kwarjini musamman ga mutumin da bai saba ganin shi ba irin kyawun halitta shi da abin nan da ka gan shi zai ka ji ka ka tsorata qalat fa kharaja alaina bilal bilal yana daga cikin kudda na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi hidima ana nan sai bilal ya yi fa kunna lahu da ita da wancan mata sai suka ce ma bilal eh ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam birhu annam ra'atayn bil bab tas'ala nika tas'ala nika ka ba shi labarin da kwai wata mata da kwai wasu mateku guda biyu na kowa suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi tambaya ce ga tambayar su suka aika ga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam atajibu as-sadaqatu anhuma ala azwajihima shin sadaka su wanda aka yi rumuni su yi sadaka idan suka yi ta yi su yi daga mazajensu ta wadatar ba sai sun ba wani wanda ba makusancinsu ba a tambayar masu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala aitami fi hujurihima shi idan suka ba marayi wanda suke karkashin kulawarsu wanda suke gidansu marayi ne ba hayansu bane ba suka dauki wannan sadaka suka yi musu tayi wala tuqdiru man nahal Zainab matar abdullah bin masud ta ce ko da ya tambaye ka su wane ne matan nan guda biyu kada ka bashi labari kuma kada ka je ka ce tun kayan ma ya tambaye ka ka ce da wance da wance a da ka bi sai ka ce wasu mata guda biyu an namra a kai wasu mata guda biyu eh ba tun da da manzan Allah ya san su da bai san su ba amsa duk guda ɗaya ce ko yawwa saboda haka ba sai ka bashi labari ba قالت ودخل بلال zainab ta ce sai bilal ya shiga ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasala wa tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan bukata ta su fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce man huma manzo Allah a farkon tambaya kamar ta san zai tambaya eh saboda mafi yawa wannan ba kowa bane zai iya abin nan ko kana da dalibai ko abin nan da ka ji wata tambaya to kana hasashen anya ba wani bane zai yawa yawa za Allah tun da ai abu ne na alheri wanda ta damu har ta zo ta abin ga kaga kenan da kai kulawa min maza Allah ke son ya gane su wane ne waɗannan eh wanda saboda sa alkhairin su suna son su yi alkhairi amma su yi ga wanda yake makusancin su yace man huma bilal da wace ce da wace ce fa qala imra'atun min al-ansar wa zainab ita zainab da alama ta ba nan tunda shi Abdullah bin Mas'ud yana daga cikin muhajiri yawa da shi da fima ibnu ummi abdu ko ya yi bauta da shi da kanshi da shi kanshi bilal din ko dukkan su muhajiri ne kenan sun san junan su da amma mate kun sun sani kila ko tun kan akan hijabi da sauransu to da kai a imra'atun min al-ansar wa zainab ita waccan daga cikin mutanen madina bai san ta ba bai san kowa ce ce amma dai ita zainab sanin na ce wajen shi ya ce a'a manzo Allah sallallahu alaihi wata mata ce daga cikin matan mutanen madina da zainab sai ma ba ma bai kawo ta zainab ba fa kala sallallahu alaihi wasallam ayyu zayanibi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zainab yawa ke gare ta daga cikin zainabin wace ce قال امرأة عبد الله تي ماتر عبد الله فقال له صلى الله عليه وسلم ما أجران wanda Allah ta ce suna da lada biyu ashe ka yi sadaka ga wanda ya kasance makusancin ka ya yi ka yi sadaka ga wanda ya kasance manisanci matukar makusanci yana da bukata to shi ake fifita gabanin wanda yake nesa ajirul karaba za a ba su ladar sun sada zumunta wa ajir sadaka za a ba su ladar sun yi sadaka ya amma wanda ya kasance ajinabi manisanci ne kaje ka mai sadaka za a ba ka ladar kayan sadaka lada guda ke gare ka wannan kwadaitarwa ne ya manzala ce ya halitta ta yi sadaka mace ta yi sadaka wa mijinta ina miji mabukaci ne sai ki mai sadaka sai ya bada sai a tsohon shinkawa kuma ke ma sai ki ci yawa kaga ta samu lada sadaka ko yawa kuma sun samu abin nan lada bi ke gare ta na maimakon ta yi sadaka wani shi ko sai ya yadda da je can wani ya mashi sadaka kuma ya dawo abin nan kuma lada da ta rage ba kamar lada da tsamma in ta yi mashi sadaka ba
sai ba ki nan shirin da uku karkashin wannan littafin babun as-sadaqatu fil aqrabina wannan shi ma yana da alaka da wancan yin sadaka a makusanta mutum ya ba makusantan shi sadaka ana da sabin malaki radiyallahu anhu qala kana abu talha yace mahaifin shi ma'ana wanda ke aure da ɗan musulmi mahaifiya anas bin malik kenan bayan abin nan shi abu talha sai ya aure ta a gidan shi anas yana yaro a gidan shi yake ya ce kana abu talha aksara al'ansar bin madina timalan mutunan madina ne ya ce wajen dukiya ta abin nan lambu ya yi kowa abin nan wadata aksara shi ne mafi yawan dukiya bil madina a madina mawadaci ne wa kana habba amwalihi ilaihi bayraha a wani lafazi bayraha da kwai daga cikin lambunan shi wanda ake abin nan wani ladabin nai mafi soyuwar wato lambu gare shi shine albayraha wannan abin nan hakika ta shi wannan abin nan wannan lambu na shi wannan bustan din shine mafi soyuwa gare shi killa ta da binne inda aka dasa da binne suka abin ga babba ce kuma ga ta da binne masu abin ne to daga cikin wato gonakin shi ne da binne babu wata gona wadda ta yafi soyuwa kamar gonar bayraha sanan naci a wajen mutanen madina wa kanat mustaqbilatal masjid kuma sai ta zama kusa ga gari kaga wannan matan wata daraja ce ko duk wanda ta kasance kusa da gari ta yi ta yi daraja yawwa sabanin wanda ke can nesa ga gari saboda haka ta kasance dab tana fuskantar masallaci wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu mimma fiha tayyibin wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wannan lambu na Abu Talha da sha ruwa fiya a cikinta ruwan daɗi wani ruwa wanda yake mai daɗi ga sanyi ga daɗi shine tayyib ruwan ruwan daɗi ba na zarfi wanda ke da abin da gishiri ba qala anas anas yace falan ma nazarta hadhihi al lokacin da wannan aya ta sauka lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu cikakken sakamako ba a wajen Allah hatta tun fi komin mata turbuna sai an kwanciya daga abin da kuke su don kana samun ka samu cikakken sakamako wanda za ka ji daɗi ka yi murna da shi to ba wai sai abin da ba ka so ba wanda bukata ka ƙara bukata da shi sai ka ce amsa wannan abu a almajirai wanda yake ana gudun in abinci ne ana gudun kila in ya kwana ya lalace amma in hajja kai ta amfani da shi ba za a ba almajiri ba kaga wannan ba irin wannan sadaka ake so ba koko in tubabi ne za ka bada ba ka bada sai ka kashi sai ka bada ba irin shi ba a irin wanda za ka saka hito kana jin dadi irin shi ne ya kamata ka dauka kama ba bukaci yawwa min ma ta hibbu sai kun ciyar daga abinda kuna son shi kama abu talha ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan aya ta sauka ali imran aya ta 62 sai abu talha ya tashi ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala inna Allah yaqulu fi kitabi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da aya a cikin littafin shi alqur'ani mai girma yana cewa lan tanarul birra ba za ku samu sakamako mafi alkhairi ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna sai kun ciyar daga abin da kuke so wa inna habba amwali ilayya bayraha yace daga cikin lambuna na gonaki na na da binnai ba ni da wani wata gona wadda na fi so wadda ya shiga raina kamar bayraha kamar wannan gona kaga imani eh, kamar ta ce ba ni da gona da nake so kamar wannan gona wa inna ha yace manzo Allah na yi niyya innaha sadaqatun lillahi azza wa jalla na fara zan sadaka ga Allah azza wa jalla wanda yake kuma ya buwara sai imani ke sa wani wani lokacin mutum ko na son ya in bai da imani ba zai iya yi ba eh, mutum a ce yanzu yana da wani yana da gidaje da ya ji wannan aya sai imanin shi abin nan nashi sai ya ga mafi mafi kyawu ga da cikin gidajen shi shi ya kamata ya sadaka shi ya kaga ba sai sai sai imani na gaske ko yawa kamar irin haka nan ne ya dukiyar da yake samu alheri ya wani gona wanda yake samu alheri mafi yawa a cikinta ita ya dauka ya ce ya bada tafi sabilillah arju birraha wa zukuraha inda Allah azza wa jalla yace yana son ya samu ladarta wa zukuraha da ladarta da za a aje mashi inda Allah azza wa jalla a wajen Allah madaukaki inda gobe ranar alkiyama ya samu wannan ladar yace manzo Allah na sanya na ni ya sarka da ita fa da'a ya rasulullahi haifa shehita ke ga ta nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ta nan na baka ka sanya ta inda kaga ya fi dacewa a sata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك معنى الرابح من زعلا ce madalla wannan dukiya ce wanda aka ci ribanta irin dukiya ce wanda aka ci ribanta dukiya ta halal mallakin mutum wanda yake so yana cikin sanda ba ba santa ya hata daga cikin abin da zuciya shi ba yana tsakiyar santa amma saboda imani da Allah da yarda da sakamakon da aka yi tanadi ga wanda suka ce da dukiyarsu mutum ya ɗebe ya yi ƙarfin zuciyar shi ya bada zalika malar rabe mazala ce wannan dukiya ce wadda ta yi riba ƙarsa mai tumakon tafiya mazala ce na ji abin da ta gani game da wannan gona taka wa inni ara mazala ce sai dai ga shawara an ta ja'ala hafi da ina baka shawara ka sanya wannan gona a cikin danginka da kwai mabukata a cikin danginka to ka raba musu wannan gona mana baka sama ha abu talha fi a ƙari bihi wa bani ammi abu talha sai ya raba wannan gona a makusantan shi da waɗanda suke ɗiyan maza bani ammi a haka a haka inna malla aka lahu masa'in ila da haija bi ghairi silahin fa innamna عمل المرء فاعلم جناحه فهل ينهض الباغي بغير جناحه wani mai hikima yana cewa a haka a haka kama dan uwanka kama dan uwanka inna man la akhallahu wanda bai da dan uwa ka sa'in ila al-hajja bi ghayri silahi kamar mutum ya je wajen yaki ne ba da makami to shi dan uwa kamar makami ne gare ka shi ke ruwa maka asiri wa inna ibn ammi al-mar'i fa'alam janahu dan wanda kuke uba da babanka da baban shi suke ciki guda daya kamar hihiken ka ne kamar hihike ne eh kamar hihike ne aka sa wanda zai zai taimaka maka ka tashi eh fa hal yana hadal bazi bi gairi janahi an gulu yana iya tashi an bai da hihike ba ya iya ba iya tashi to kama haka ne yake saboda mutum sai ya danga hankuli da yan uwan shi ya za su cutar da shi musamman ma an ba wani abu ke gare shi ba sai a cutar da shi amma wani saboda kwaɗayin abin hannun shi ko wani abin da ana iya ya cutar ma kuma tunda duniya mafiya mutane duniya ne ke tunda ita take zahiri ko yawon take suka yi ganin abin ganata inda mutum za a ga cewa an san hanyar da ya tara dukiya ba ta abin nan ba cewa mun ba ruwansu inda ya same ta to shi kenan shi ne mai girma ba a taimaka mashi shi kawai wannan kamata da sai a taimaka mashi wani a shi riba kake yi ya kawo sadaka a masallaci a ba ma san sadaka mai riba mana hanza na haka haka nan ba a mashi wa aziba ana yin haka nan kai mun ji an ce kana mu'amala da riba muka wannan masallacin ba ma san sadaka mai riba duk ba ce ka bincike shi wa ka'ida kana iya ka amsa ne idan mutum ya dauko abin ga ya bashi baka san wane ne ba ba abin nan ba ya baka sadaka ba sai an ce ka binciki cewa ba ko ko ya maka alheri ba sai yawwa tunda ba ka ma iya sanin cewa wannan dukiyar ta ina ya abin ga amma shi wa wannan in ya an san yana wani aiki na sabon Allah wajen tara dukiyar kila an mashi nasiha ya ka ya ke bari da kwari da dama an ga ta musu yana da yana da tsoron Allah inda wanda ya noma na shi ya ba su da gwamnati
mulki yana da tsoron Allah har ya kula ya kawo sai a yi amfani da wannan dama sai a abin gana shi yawon sai a mashi wa'azi na idan Allah abin da na sai ga ya gyara ya shirya abin wallahu a'ala na sadaka manzo Allah sai zai ba shi labar ce sa cikin danginka sai ka samu lada guda biyu ga ladar ka tsara da zumunta ga ladar kuma kayi kayan sadaka na babun as-sadaqatu ala akhwal sadaka akan yan uwan uwa khal jam'uhu akhwal dan dan uwa dangin uwa na an maimuna bint al-harith radiyallahu anhuma annaha ataqat walida ta hanta wata baiwa fi zamanin rasulullah sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimuna bint al-harith ta daga cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta yanta baiwa فذكرت ذلك رسول الله sai koko fa zakartu ko maimuna tace sai na ba da labarin wannan yanci da rasul Allah sai ta kala bata nemi shawarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mace tana da tasarrufi da dukiya ta inda ta dace ba lalle sai ta nemi izinin mai gidanta ba ko da ke sabanin malamai ne game da wannan fa kala sai manzo Allah ya ce lau a tsayyuha ba'da aqwali manzo Allah sai ce ai duk da yake yanci ne mai lada idan mutum ya yanta bawa to yana da girman lada nan nasi na alkur'ani da musamman manzo Allah sai yana ta fadaitarwa akan abin nan fakku raqaba ko aw ita'am ce abin nan abin nan abin nan mutum ya yanta bawa fakku raqaba abu ne mai kyawu amma manzo Allah ta ce duk da haka nan dawa ta yi tiha ba'da akhwaliki kana a'zama li ajriki da biki yanta ta da kin dauke ta tunda ke kina kin kina kila kina da wasu yawa da sai ki dauke ta ki kyautata ma daga wasu daga cikin dangin mahaifiyarki su dinga su su amfana da ita ki masa sadakarta kin sada اللهم صل zumunta kuma kin وسلم samu على نبينا ladar sadaka da azama da ajin kira kin yi girman lada duk girman yancin duk girman lada yanci amma ba ta kai ba ta sadar da zumuntarta da bauta ga wannan da wannan baiwa ga dangin mahaifiyarta suna da haƙƙi dangin mahaifiya ina ma ke da wata wata wata babban ki kai mata wannan abin ne wannan baiwar wadda za ta mata hidima mm? kullum ta mata hidima kina samun lada kuma kin sa zumunta da haka nan kika yi da yayi babun silatul ummi al mushrika wannan babu zai yi bayani akan sadar da zumuntar uwa mushrika mutum ne sai Allah ya jarabe shi da mahaifiyar shi mushrika ce shi ya musulunta amma ita bata musulunta ba ana asma binti abubakar daga asma da abubakar na siddiq radiyallahu anha qalat tace qultu ya rasulullah inna ummi qad qadimat alayya tace mahaifiyata ta zo wajena wani rabi batu a lokacin nan tana mushrika malamai suna cewa lokacin ta abin nan katila ta wata kila ta musulunta bayan wannan rabi batu ta zo ga alama mabukaciya ce ta zo ta kamar ziyara amma kuma ga alamu na fahimci tana da bukata a wajena tana son kyautata mata aura hibatun koko duk kusan ma'anarsu guda tana mabukaciya a wajena afa asiluwa kasancewar ta mushirika manzala yana yin kyautata mata ina yarda da za maka rai in dauki wani abu wanda nake so in bata idan na yi haka nan za a dauka ta da zumunta ne zan samu lada kala na'am yanzu Allah ya ce yi ki kyauta ta amma ya ke kila wannan ma sai ya jawo ta kila ta musulunta kin kin kyauta mata kuma sai ki amfani da wannan kyauta wa sai ki kira ta zuwa musulunci saboda haka uba an mushriki ne ana kyautata mashi ana kyautata mashi duk da nau'i ne duk da wani nau'i na kyautatawa za a za a ta ta ta yi mashi hidima da abin da yake da bukata ka yi mashi in dukiya ne ka dauka ka bashi in gona ce kana da dama nan yana kauye yana wahala amma mushriki ne sai ka dauki an ga aiki su nome mashi gona shi sa abin nan dole nau'i ne na kyautata na abin ga maimakon ka bashi ya wahala duk da cewa mushriki ne da sai ka kyautata mashi kawai abin da shari'a ta na idan ya ce yana sanya sanya ka kauce hanyar Allah to wannan ba za ka yi ba za ka yi ba saboda wannan ba haƙƙin shi bane ba yana da haƙƙin haihuwa da waɗannan sai ka tsara da wannan zumunta da duk wani abin da ka yi ƙarfi na tsara da zumunta sai ka tsara mashi da wannan zumuntar za ka ɗauka sai ka ba shi ba ka lura da cewa mushirki ne da magana mai daɗi da sauransu duk za ka yi mashi ba da bambanci da wanda ya kasance ba mushirki ba sai ka dada dama shi da wannan dada da za ta sama sai ya dawo sai ya abin babu na sadaka hana al'ummil maita wannan babu zai bayanin sadaka ga mahaifiya wadda Allah ya karɓi rayuwarta أنا عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي أبتلا أبتي أبت لتت تجي ما فياتا أنك أقول عيوات قرم نفسها wato an bata yi jinya mai abin nan ba mutuwa ta zo mata kwaram baka ta ta zo mata wadda mutusi umarnin da kai da cewa a yi wasiya saboda samu wannan dama ba da kudin wannan wanda mutane mutuwa ke zo masu a tokwaran ba tare da su wata doguwar jinya ba to samu daman manzo Allah ta yi wasiya wanda ya samu aka jinkirta mishi ya jinya shine ke yin nasiha sai yake yin wasiya wa'azin na yace ina kyautata ma mahaifiya ta zato law ta kallamat ta saddaka da ta yi samu damar ta yi wasiya da da dukiyarta da ta yi ta yi wasiya a mata sadaka inna la ta sadaka alaikum bi nisfi ko ko bi shatari amwalikum ko Allah ya muku sadaka da wani yanki na dukiyarku shine ta hanyar wasiya yan kana da dukiya maimakon ka mutu ka bar magada su zo su gaje dukiyar wanda ke sun gaje ta zan mallakinsu lalle in ka aza su suka turba ta alkhairi suka yi aikin alkhairi to kana da lada tun da kai ne asalin ita wannan dukiyar amma kuma tun ka a kai wannan matsayin sai Allah ya ba ku dama ku yi wasiya kuna iya ku wasiya da sulusi sulusi na dukiya shine abinda mutum yake yi wasiya da shi kashi ɗaya cikin uku ko kuma mutum ya wasiya da rubu'i na dukiya ya danganta daga bukatar magadan nashi ya bai kamata ya kasance suna da bukata ba ya bar su ba su da komi ba ya yi wasiya da dukkan duke shi ba ayin wannan ko da ya yi shari'a ba su zartar da wannan wasiyar sai dai an ba shi damar yana iya yin wasiya da sulus amma hadisin manzo Allah ta zama ce as-sulus as-sulusu kathir sulusi yana da amma duk da haka nan dai ya halitta a yi da sulusin in mutum ya yi da ruhi shi ya fi a kan ya yi da sulusi ya ce da ta yi wasiya da ta yi ce a yi mata sadaka sai ta ce a dauki kashi ɗaya cikin hudu ko na uku na dukiyarta a yi wani aikin alkhairi da shi ya ce afala ha ajirun in ta saddaktu an ha haka nan ne ko in ta saddaktu an ha ya ce tana da lada idan abin da na gada in daga inda mutum ya rasu to dukkan abin da ya mallaka ya zama na gado sai yadda kwai bashi gabanin a zai wajen gado bashi shine haƙƙi na farko da ake ware idda idan bashi ya cinye dukkan dukiya to ba magana gado to ai bai bar komi ba ko ya bari amma kun ba nashi bane ba dukiya ce ta mutane yanzu sai a biya mutane idan an raga wani abu a cikin za a mai ta jihiri cikin dukiyar shi yana ya ɗauka an sai mai da kafani da wani ne yi mashi kabari da sauransu duk sai a biya a cikin dukiyar shi an yi wannan ba a yi laifi ba Eh, sai a zo ga wasiya in ya yi wasiya Eh, sai a hidda abin da ya wasiya a kai to sauran abin da ke nan sai a yi sai a yi gado la wasiya ta liwarin sai dai shi maga mai gado ba a yi mashi wasiya wanda ba za a ci dukiya karo biyu ba amma in mutum yana da ji- yana da biya yana da jikoki ko yana da jika a yaro ne ya ga rika kila uban shi ya riga ya rasu a matsayin jika a gidan shi yake shi ya rike shi ya mai tafiya abin da mamaki ma in dan kasuwa ne ko ko wani aiki yake yana kama mashi wajen neman abin ga wannan ba laifi yana mashi yana yi mashi wasiya saboda shi ba ya gane shi ya ce wani in Allah ya karbi rayuwa ta cikin dukiya ta bai bi abu kaza a bashi saboda ba ba ya gane Eh, tun daga akwai dangin uban shi wanda sun suki za su gaji sun kare shi daga gado ko asali yana cikin layin magada amma an yi hajjibu na shi an kare shi da a ce babu su ne a lokacin zai gado to tun da an kare shi baya gado a lokacin ana yin wasiya sai ya gado sai a mashi wasiya sai a hidda mashi tun gabanin gado ta ce manzo Allah ta zama idan na yi mata sadaka ta yi Allah zai karɓi wannan sadaka ta ta ya halitta mata sadaka ƙara na'am manzo Allah ya ce yi ya halitta kai mata sadaka Eh, ya halitta mutum ya yi ma abin nan mahaifiyar shi sadaka bayan Allah ya karɓi rayuwarta Da wannan ai maganar mahaifiya sadaka ba sai ɗa kaɗai ba take amfanin abin nan ba sai ga ɗa kaɗai ba take amfanin mamaci ba ko da wanda yake ba makusanci ba ya yi sadaka ga mamaci malamai sun ce tana amfani shi wani wanda ba ka da gadon shi kila ko ko ba ku da ma alaka in bacin ta addini kila kun yi zama alheri tare da shi da sauransu wata rana sai ka tuna shi sai ka ce bari in yi mawa na sadaka allah ya kai mashi ladar to za a nuna malamai sun ta yi akan cewa za a karɓi wannan abin nan sadakar din nan ba lalle sai da ko wanda ke abin nan ba sai kamar mutum ne ana ban shi bashi ko eh, bayan ya rasu an zo wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alwar ko gabanin ya samu a samu ganima da sauransa a samu abin nan idan aka mutum ya mutu to manzo Allah ba ba yin sallah ga gawan mutum sai in ya kasance ba abin shi bashi idan ya tambaya ana abin shi bashi sai ya ce sallu ala sahib mutumin ku je kuma ji sallah sai an ko an samu wanda ya dauke mashi wannan bashi Eh, wanda ya dauke mashi at- kamar menene ya mashi sadaka ce ya mashi tunda ba wajibi bane ya dauke mashi ba eh eh ba wajibi bane ya dauke in ya dauke shi kenan ya barranta ko da ka ba kai tsaye ya dauko kudin ya bada ba ko da alkawari yayi cewa ai wannan bashin ya dawo a kaina to shi kenan wancan shi ya barranta kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi sadaka na'am sallallahu alaihi wasallam kala na manzo Allah ce i ya halitta ya yi mace sadaka saboda sadaka tana amfanar mamaci kamar yadda addu'a take amfana shi Eh, idan kan mamaci addu'a addu'a nan tana amfana shi haka nan sadaka na'am don ya kamata mu tsaya wani mai tambaya na ce assalamu alaikum menene hukuncin yin sallah cikin gida mai kabari gida ne aka yi kabari a ciki ha? haka ne ne mai tambaye gini ko? Eh, to bai kamata dai a yi kabari a cikin gida ba Mm. kuma ba a cewa tun da gida ne a ce ba za a yi sallah a ciki ba za a yi zai yi sallah shi sai dai kuskuren da aka yi bai kamata a yi kabari a cikin gida ba Eh, kamata a kai mutum makabarta da yin kabari a cikin gida ma kama an haranta muke samu addu'ar musulmai Eh, wanda duk lokacin da musulmi ya je ziyara zai yi addu'a ga mamata da ke cikin abin amma a kawo cikin gida haka abin da kaga an an abin nan ne shi sai dai abin da zai kiyaye in ya san inda kabarin yake to bai kamata ya je gab da kabarin ba ya sanya shi gaban shi ya ce zai sallah a kai sai ya kiyaye amma yana cikin ɗakin shiga gidan da ke da kabari cikin ɗaki ko ba inda kabarin yake ba sai ya sallah shi ta nafila
kuma ba ina da yake wanda ya